الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata tara ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 23 ga watan uku shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai hukuncin tsaya ma gawa idan za ta wuce ga wanda ke zaune shi ko wanda ke cikin tafiya ya tsaya har ta gitta shi a farkon musulunci abu ne wanda ya zama wajibi umarni maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yake cewa idza ra'aytumu li janaza faqumu in kun ga gawa za ta wuce maza Allah ya ce ku tashi ku tsaitsaya har ma wani lokaci aka wuce da gawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya tsaya wasu daga cikin jama'ar da ke tare da shi suka ki tashi maza Allah ya ce me yasa ba kwa tashi maza suka ce ya rasulullahi gawar bai fuge ci maza Allah ya ce alaysat nafsan gawar bai hude ba rai bane maza Allah ya nuna musu illar ya ce ana tsaya ma gawa ne don girmama ubangiji madaukakin sarki wanda ya kaddara mutuwa tsakanin bayansa amma daga baya maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya dina tsaya ma gawa kamar yadda hadisai ne ingantattu wanda waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa hukuncin tashi a tsaya ma gawa an shafe shi kamar yadda sheikh nasir albani Allah ya ji kansa ya tattaro waɗannan hadisai ya yi bayani bayani mai tsawo mai gamsarwa akan wannan mas'ala a cikin littafinsa ahkamul jana'izi wa bid'ah amma tare da cewa wasu daga cikin malamai har yau suna ganin cewa hukuncin yana nan amma dai a magana mafi rinjaye an shafe wannan hukunci na tashi a tsaya magawa yin za ta wuce haka domin cikar fa'ida tsayuwa ta biyu ita ma wadda an shafe ta shine ga mutumin da ya riga yi gawa zuwa makabarta shi ma a farkon musulunci duk wanda ya riga yi gawa zuwa makabarta to baya halatta ya zauna sai gawa ta iso an ajiye ta akan ƙasa kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun halarci wata jana'iza kafin a kawo gawa tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a sun isa makabarta maza Allah yana tsaye da shi da sahabbansa sai wani daga cikin malaman yahudi yake cewa ya ce wallahi mu ma haka muke mu yahudu in mun rigayi gawa zuwa makabarta ba ma zama sai gawa ta iso an aje ta akan ƙasa maza Allah sai ya zauna ya ce ma jama'ar ta su zauna domin a saba musu wanda wannan yana tabbatar da cewa shi ma wannan hukunci an shafe shi na ci gaba da tsayuwa ga wanda ya rigayi gawa zuwa makabarta cewa sai an kawo ta an aje akan ƙasa don haka tsayuwar da take sunna wanda daman farko ma sunna ce har yau sunna ce har zuwa kiyama sunna ce shine tsayuwa bayan an gama binne mamaci domin yi masa addu'a yin wannan addu'a a tsaye sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka zama domin yi ma mamaci addu'a bayan binne shi wannan bidi'a ne sabanin sunna ne Allahumma sai dai ga wanda yake da uzurin da zai hana shi tsayuwa to wannan ba laifi yana iya tsugunnawa amma matukar zaka iya tsayuwa to yin wannan addu'a ga mamaci bayan gama binne shi sunna ce ka yi ta a tsaye kamar yadda hadisi ne sahihi Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza faraga min dafnil mayyit waqafa وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل wato Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'a sai ya ce ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya yi masa dace da ba da amsa dacicciya domin a yanzu za a yi masa tambaya wannan tsayuwa domin yi ma mamaci wannan addu'a bayan gama binne shi wannan sunna ne a yi addu'ar a tsaye wanda yake da uzurin da ba zai iya tsayawa ba to wannan ba laifi yana iya zama domin cikar fa'ida kuma iya addu'ar shine Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu haka kowa zai yi ta maimaita wannan addu'a ga shi mamacin da aka binne ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da ba da amsa mai dacewa inda yaren Hausa zaka yi ko wani yare can daban haka dai zaka yi ta maimaitawa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da ba da amsa mai dacewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da ba da amsa mai dacewa haka za a ɗan ɗau lokaci mai ɗan tsawo ana yi ma wannan mamaci addu'a kuma kowa haka zai masa yanayin da larabci ne Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni na'am ya karya tumi wani misali wai mutumin da ya karyatar da da wannan bullowar dajjal to shi duk mutumin da ya karyatar da wannan kasancewar shi fasiki ne dan bid'a ne an gane ko kenan shi a dunkule dai shi waɗannan hadisai su ne bai yarda da su ba amma yana da bambanci da wanda zai ce kwata-kwata shi bai yarda da hadisai ba shi wanda ya ce kwata-kwata bai yarda da hadisai ba to wani babban kablasar yana iya hawa kan shi amma wanda ya ware wasu daga cikin hadisai ya ce a shi kawai bai yarda da shi ba saboda wata aƙida wani ra'ayi nashi to wannan fasiki ne ɗan bid'a ne dawowar kullowar dajjal hadisai ne ingantattu sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dajjal babbar fitina ce wadda babu wata fitina sama da ita tunda Allah ya halicci duniya har zuwa kiyama Allah bai taba halittar wata fitina mafi tsanani sama da fitina ta almasihi dajjal don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani manzo daga cikin manzanni face ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta dajjal maza Allah ya ce nima na tsawatar da don haka aka sunanta mana neman tsari da kariya game da fitinarsa a ƙarshen kowace sallah ta farilla kafin mu sanamce wajibi ne yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات wannan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da yin wannan addu'a kuma haka na daga cikin hadisan da suke tabbatar da shi zawar dajjal hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum laysa bi'a'awar wa innal masiha dajjala wa innal masiha dajjala a awarul aini yumna ka anna ainahu inabatun qafiya manzo Allah yake cewa ku san da cewa ubangijinku ba mai ido ɗaya bane ubangiji mai girma da ɗaukaka yana da idanu biyu idanun da suka dace da girmansa in aka ce a'awar mai ido ɗaya namiji in mace ce ce a ce aura shine sai ce wa innal masihad dajjala manzan Allah ya ce lalle shi almasihud dajjal manzan Allah ya ce a awarul aini yumna idan sa na dama manzan Allah ya ce makaho ne a shafe yake ka anna ainahu inabatun qafiya manzan Allah ya ce idan dayan manzan Allah ya ce kamar kwayar inabi take wadda ta motsi kamar kwayar inabi wadda aka tarare ruwan ta motsi haka idan shi yake inabi shine rezan to don haka banza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani bayani mai tsawo game da sifofin dajjal da kuma bullowar shi wanda yana ɗaya daga cikin ayoyi goma waɗanda suke gab da tashin alkiyama manzan Allah ya ce kafin kiyama ta tabbata manzan Allah ya ce za ku ga ayoyi guda goma waɗannan ayoyi guda goma mazan Allah ya ce in suka fara bulla mazan Allah ya ce tamkar an tsinke tsakiya ne wanda in ka tsinke zaren tsakiya za ka ga 'ya'yan tsakiya suna biyowa ba wanda suna biyowa juna suna zuba to haka in suka fara bulla to dajjal yana daga cikin waɗannan ayoyi guda goma mazan Allah ya ce idan ya kullo duk duniya kowane gari mazan Allah ya ce dajjal sai ya saka kafa sai ya saka kafarsa manzan Allah ya ce amma banda makka da madina domin makka da madina manzan Allah ya ce akwai mala'iku suna gadin su idan ya tunkaro makka da madina mala'ikun Allah za su kore shi da guduma duk wani munafiki da duk wani kafiri makka da madina za su yi girgiza gaba ɗaya sai sun fito sun bi dajjal amma ya shiga sanya kafar shi madina da makka ko madina Allah ya haramta masa maza Allah ya ce idan ya kullo kwana arba'in ne zai yi a duniya a cikin waɗannan kwanukan nashi arba'in maza Allah ya ce akwai yinin da tamkar shekara yake wani yinin maza Allah ya ce tamkar wata guda yake wani yinin tamkar sati yake sauran kwanukanmu za Allah ya ce kamar sauran kwanukanmu ne na rayuwa na yau da gobe har ma sahabbai suka tambaya suka ce to ya rasulullahi in har Allah ya kaddara muka tarda wannan lokaci yaya za mu yi da salloli a cikin yinin da kamar shekara yake manzo Allah ya ce kowace sallah ku bata gulgudan awowi sa'o'i ku bata gulgudan awowi to in yazo manzo Allah ya ce akwai yahudawan asbahan dubu saba'in wato suna biye da bayansa wanda wutsiyar dajjal ne yan rakiyarsa ne yahudawan asbahan asbahan ita ce iran an gane ko wannan yanki na iran shine ake kira asbahan to yahudawan wannan yanki dubu saba'in manzan allah ya ce suna biye da dajjal damarsa manzan allah ya ce akwai wutar shi a hagunkinsa kuma akwai aljannar shi maza Allah ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi ya riski wannan fitina in ya ce ka shiga wutar shi ka shiga ita ce aljanna shi saɓani aljanna shi ko wutar shi maza Allah ya ce zai umarci sama cewa ta yi ruwa ta ke yanki sama za ta zubar da ruwa ya ce ƙasa ta fito da tsirrai take yanke ta fito da su ya ba ƙasa umarnin cewa duk abin da yake cikinta na gwalagwalai zinare da azurfa da diamond ta watsu su take yanke ƙasa ta watsu zai sanya si ya raba mutum biyu kuma ya rayar da shi kuma manzan Allah ya ce daga cikin sifofin shi tsakanin idanun shi an rubuta kafin fa'un ra'un a wata riwaya an rubuta kafir manzan Allah ya ce dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya ba in ya gani zai iya karantawa ya san cewa fitinan nan ne don haka hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da zawar dajjal wanda a ƙarshe manzon Allah yake faɗa lokacin da Allah zai hutatar da jama'a game da fitinarsa annabi isa alaihi salam zai sauko ranar juma'a bayan la'asar tsakanin fuka-fukan wasu mala'iku guda biyu zai sauka a nan birnin sham a idan ya sauko annabi isa alaihi salam manzon Allah ya ce zai shiga neman dajjal za su haɗe da dajjal a wata ƙofa da ake kiranta babulot tana can birnin sham cikin birnin suriya da zaran annabi isa alaihi salam sun haɗe da dajjal manzon Allah ya ce take yanke dajjal zai narke yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta to don haka hadisai ne ingantattu sun wuce a lissafa akwai littafi wanda ake kiran shi ashiratus sa'a an gane ku sahihu ashiratus sa'a nan malamin ya tattaro dukkan hadisan da suke bayani akan wannan mas'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da haka wannan duka abubuwa ne na fitintunin zamani na 'yan bidi'a akwai waɗanda su dawowar annabi isa alaihi salam ita ma ba su yarda da ita ba shi ko dawowar annabi isa nassi ne na alkur'ani ya tabbatar da haka da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyi na alkur'ani fadar Allah subhanahu wataala wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida da ayat da ke cikin suratul zukhruf وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم hadisai ku sun wuce a lissafa nan cikin sahihul bukhari ga sunan hadisai waɗanda suke masu yawa waɗanda suke tabbatar da dawowar annabi isa alaihi salam darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na wajabcin shiga musulunci gaba ɗayansa ta kowane ɓangare mutum ya shiga musulunci abin da ya shahi ɓangaren aƙida ɓangaren ibada ɓangaren mu'amala ɓangaren ɗabi'u da halaye duk wani abu wanda yake na karantarwar musulunci to ka karbe shi da hannu biyu na wanda za ka iya aikatawa ka aikata bakin gwalgwadon iko amma na shi ne sai ce wa tarki masu wahu da watsar da duk abin da ya walaici musulunci duk wata karantarwa koma bayan karantarwar musulunci to wajibi ne mumini ya watsar da ita don haka duk wanda ya yarda da wani bangare daga cikin karantarwa ta musulunci wani bangaren ya nuna bai yarda ba bai amince ba to wannan sunansa kafiri ba musulmi ba yake saboda umarni Allah ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku mu'minai ku shiga musulunci gaba ɗayansa don haka ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da kafircin wanda ke imani da wani bangare na manzanni wasu manzannin kuma ya nuna rashin yarda da amincewa ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin azaban muhina don haka duk wanda bai shiga musulunci gaba ɗayansa to wannan ba musulmi ba sunan shi komai in dai aka ce maka karantarwa ce ta musulunci to wajibi ne a kanka ka yarda da ita ka amince ka karba da hannu biyu to shine ababan malam ya zo mana da hadisi na ƙarshe hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa yake cewa wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilka al-ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi maza Allah yake cewa lalle al'amarin daga cikin al'ummata nan gaba manzan Allah ya ce akwai wasu mutane da za su kullo tatajara bihim tilka al-ahwa'u manzan Allah ya ce waɗannan soye-soyen zukata manzan Allah ya ce za ta ringa gudana da su kama ya tajarar kalabu bi sahibihi manzan Allah ya ce yadda cutar cizo na karen hauka wato take gudana da shi wanda karen da ya ciza idan aka ce alkalab wato ita ce rashin lafiya ko mu ce cuta ta cizon karen hauka wanda duk wanda karen hauka ya cije shi Allah ya kare mu to akwai wata guba da yake zuba masa miyansa ne wata guba ce da zaran ya ciji mutum wannan guba idan ya zuba masa duk inda ka sani a cikin jikin shi kai tsaye wannan guba take ratsawa shine manzon Allah yake cewa la yabqa minhu irqun wala mafsalun illa da kalahu wannan cuta wata jijiya ko wata gaba ta wanda karen ya ciza manzon Allah yace ba za ta rage a jikinsa face sai wannan guba ta shiga to dan haka a wancan lokaci cuta ce mai wahalar magani duk wanda wannan galibi karen hauka ya ciji mutum shine ake kiran shi alkalbul aqur to da wuya ko a yau maganin cizon kare abu ne wanda yake mai tsada akwai lokacin da allurar kadai ta kai wajen jikka saba'in abinda ake sayar da ita kuma ba a cika samun ta kai tsaye ba to haka son zuciya idan ya riga ya ratsa mutum za ka ga ko'ina sai ya shiga a jikinsa wal iyazu billahi komai nashi sai ka samu son zuciya a ciki wanda shi kuma kasancewar son zuciya ba karamar musiba ba ne ga wanda Allah ya jarrabe shi da shi saboda son zuciya shine yake makamtar da mutum ya zamanto kwata-kwata maganar gaskiya ba ta taso ba za ka ga mutum yana tafiya a sunkuye abu mara kyau abunsa shine mai kyau mai kyau abunsa shine mummuna wanda kuma wannan hukuma ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ga duk wanda ya ƙi karɓar gaskiya ya bi son zuciyarsa to Allah ya rufe zuciya kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين haka a can cikin suratul saf ubangiji ta'ala yake faɗa falamma zagu azagallahu qulubahum lokacin da suka karkace ma gaskiya ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu ga barin gaskiya sakamako ne hukuma ce ta musamman ga duk wanda ya ƙi bin gaskiya ya son zuciyarsa to Allah ya rufe zuciyar don haka ita gaskiya wajibi ne mutum ya karɓe ta ya bi ta a duk lokacin da ta bayyana gare shi an gane ko domin wato mumini wajibi ne ya karɓi gaskiya ya bi ta sawa'an gaskiyar ta yi daidai da son zuciyarsa ko ta saba ma son zuciyarsa saboda shi son zuciya shine yake wargaza komai shine yake wargaza komai na rayuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa walawitta ba alhaqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna ubangiji ta'ala yake cewa rantsuwa nake da girma na da buwayata inda a ce wato gaskiya za ta bi son zukatansu ya ce tula fasadati samawati wal ardu wa man fihin ya ce da sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayansu da duk abin da yake cikinsu na halittu ubangiji ta'ala ya ce da sun ɓaci da sun wargaje inda a ce gaskiya za ta bi son zuciyar mutum abinda kai kake so a ce gaskiya ita za ta bi ba kai za ka bi ta ba to da komai ya wargaje to don haka wannan hadisi yana tabbatar mana a ƙarshen zamani wato son zuciya zai yawaita a cikin zukatan jama'a a cikin jama'a don haka shi kuma abin da ke magance son zuciya shine riko da alkur'ani da sunna riko da alkur'ani da sunna don haka bayani ya maimaitu ba komai ba ne abin da ya raba kan jama'a a yau ake samun ja'in ja da hayaniya illa kasancewar juya ma alkur'ani da sunna baya saboda alkur'ani da sunna su ne maganin bata su ne abin da ke haɗa kawunan jama'a su zaman tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowa ya ajiye ra'ayinsa ya ajiye wannan son zuciyarsa a zo abu abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don haka shi musulunci biyayya ne abin da aka shar'anta maka ne ka bi duk wani abin da ya shafi ra'ayi da son zuciya kowa ya ajiye nashi domin ra'ayi duk ra'ayi ne babu wani wanda ra'ayin shi ya fi na wani an gane ku dole abu alkur'ani da sunna don haka ubangiji ta'ala ce fahimta na za'atun fi shay'in وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا haka kuma yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزهون وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na cewa lalle ita bid'a wato tafi tsanani game da manya-manyan laifuka ma'ana ita bid'a laifinta ko kuma girman zunubinta a gun Allah subhanahu wa ta'ala ya fi duk wasu ayyuka waɗanda ake kiransu alkaba'ir idan aka ce alkaba'ir wato jami'i ne na kabira in aka ce kabira babban laifi kenan bayani zai zo ta ina ake gane wato babban laifi game da laifi wanda yake karami malam ya kulla wannan babi ba don komai ba don ya tsawatar da mu game da hadarin bid'a cewa duk a cikin wasu manya-manyan laifuka to bid'a ita ce jagaba an gane ko ita ce jagaba ta fi shan giya ta fi zina ta fi sata ta fi kwace ta fi cin riba duk wasu manyan laifuka to bid'a ta fi su wanda shi lafazin bid'a a yare na larabci shine kamar yadda malaman loga suke fada suke cewa ma uhudisa ala gairi misalin sabiki ko kuma ka ce ashai'ul muhdasu ala gairi misalin sabiki duk wani abu wanda aka farar da shi ba tare da wato abin da aka farar da shi ba tare da wani kwatancinsa wanda ya rigaye wanda ya gabata abin da babu wani kwatancin shi kamar shi da ya rigaye shine ake kira da bidiya duk wani sabon abu da za a kirkiro a zo da shi wanda can da ba a san shi ba to wannan shine ake kira bidiya idan ka ɗauka a yare na larauci jirgin sama bidi'a ne mota bidi'a ce agogo bidi'a ce keke bidi'a ne babur bidi'a ne wanda can da ba a san shi ba daga baya aka san da wannan a yaren larauci kenan wanda da ba a san da abun ba daga baya wani Allah ya bashi fasaha da tunani ya kirkiro abu to wannan a yaren larauci sunan shi bidi'a don haka ubangiji ta'ala ya ambaci kansa cewa shi ne albadi idan aka ce albadi wanda yake mai kaga abu ba tare da wato kwatancinsa wanda ya rigaye kamar yadda yake fada a cikin suratul an'am badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim badi'us samawati wal ard ubangiji ta'ala shine wato makagin halittar sammai da kasai ba tare da wani hotonsu wanda ya rigaye sama da kasa da babu su kuma kama kwatancin sama da kasa da mun bai rigaye ba Allah ya samar da su daga babu shi ya kage halittar sama ya kage halittar kasa ba tare da kwatancin halittarsu ya gabata to da haka wannan shine a yare na larabci in aka ce bid'a kenan sabon abu abinda aka kirkira ba tare da misalin shi wanda ya gabata a shar'ance idan aka ce bid'a kamar yadda malamai suka faɗa suke cewa ihdasu shay'in fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane an gane ko farar da wani abu a kirkiro wani abu a kimsa shi a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini ba ne saboda shi addini ta inda ake gina shi shine ta hanyar alkur'ani da sunna ko ka ce ihdasu shay'in fi dini laysa lahu aslun fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam farar da wani abu a cikin addini abinda ba ya da tushe a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-ittisam wanda wannan littafi shine umda a wannan babi duk a littattafan da malamai suka wallafa to babu littafi wanda ya yi bayani dalla-dalla game da bid'a sama da littafi al-ittisam na al-imamu shafi'i shine a cikin littafin yake arrafa mana bid'a yake cewa in aka ce bid'a a shar'ance yace dariqatun fid din muqtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis suluki 'alayha al mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala yace dariqatun fid din muqtara'a wata sabuwar hanya ce wadda aka kaga aka kimsa a cikin addini tubahi shar'iyya yace amma fa tana kama da hanya ta shari'a tana kama da addini amma ba addini ba hausawa suka ce kama da wani ai baya wani shine sai ya ce yuqsalu bisuluki alaiha ana nihi da bin ita wannan hanya da aka kirkira wai kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi dan bid'a ko da bai faɗa ba bi lisani da maqal da wannan harshe nashi to da harshen shi na hali yana faɗar cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na addini bai wadace shi ba sai ya kirkiri wani abu wai ya nuna cewa ya fi ku kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to don haka shi ku addini tintini Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addininsa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Allah ya turo sakon cewa ya cika addini wanda cika addini wannan babbar ni'ima ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana Umar Allah ya kara masa yadda wani malamin Yahudi yace yake cewa ya Umar ya ce akwai wata aya da aka saukar muku aka saukar ma manzanku ya ce wallahi inda a ce mu jama'ar yahudu ne aka saukar ma wannan aya ya ce wallahi ranar saukar wannan aya da mun maida ta ranar idi ce ranar sallah ce umar sai tambaye shi ya ce wace aya kake nufi sai ya ce faɗar allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akamaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a kanku wa raditu lakum islam dina kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini wanda zai amfani mai shi a gona umar ya ce wa aini wannan aya ya ce ai mu tuntuni mun san ranar da ta sauka da lokacin da ta sauka da wurin da ta sauka ya ce wannan aya ta sauka ne wato a ranar idi tun da rana arafa ta sauka ranar idi rana arafa ku ranar idi ce kuma aka yi dace arafar kuma ranar juma'a aka yi ta kuma juma'a ita ma idi ce ta musulmi kuma ta sauka ne bayan la'asar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka ita wannan aya tana tabbatar mana tuntuna Allah subhanahu wata'ala ya cika addini duk abu wanda yake cikakke to a hankalce baya bukatar ƙari kuma in kana so ka gwada ka samu kofi ka cika shi da ruwa ka aje sai ka ɗau ruwa a wata moda sai ka ba wani yaro yaro karami wanda ya ɗan fara fahimta ka ce je ka cika wancan abu ka ji amsar da zai baka idan ya zo ca zai maka a cike yake domin duk abu wanda yake cikakke baya bukatar ƙari don haka da wannan aya al'imamu malik Allah ya ji kansa ya kafa hujjar cewa duk wanda ya rai cewa a musulunci akwai wata bid'a mai kyau ya ce wallahi ya rai cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ma ubangijinsa magudi ya ɓoye wani abu bai isar ba ya ce domin ubangiji ta'ala ya faɗa alyawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina domin Allah ya ce a yau na cika muku addininku kuma na cika ni'imata akan ku na yarda muku da musulunci a matsayin addini al-imamu malik sai ya ce fa ma lam yakun yawma izin dinan fala yakunu yawma dina duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi a yau ba yadda za a iya zama addini don wani ya kirkira ya zo da shi almajirin al'imamu malik ibn al-majishun shi ya rawaito wannan fada ta al'imamu malik man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna anna rasul sallallahu alaihi wa sallama khanar risala to dan haka anan ya zama wajibi akan dukkan musulmi ya san cewa bid'a sharri ne da mugunta ko da wanda yake aikata bid'ar yana da kyakkyawar niyya cewa shi wato lada yake neman Allah ya bashi shi da kyakkyawar niyya yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa yake cewa a wannan yake cewa amma ba'du fa inna khairal hadisi wannan kalamullah ko kuma fa inna khairal kalami kalamullah wa yake cewa fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai yace wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra manzan Allah ya ce al'amuran da aka kirkira ita kuma bid'a kirkira ne aka yi aka shigar da shi cikin addini kaga kenan ita bid'a tsantsar sharri ne babu alkhairi tare da ita koda wato shi dan bid'a yana da kyakkyawar niyya akan cewa shi wato da niyya mai kyau yake don haka kamar yadda bayani ya gabata kyakkyawar niyya ba ta mai da bid'a wato ta zamanto ibada duk kyawun niyyar mutum wato baya mai da aiki na bid'a ya zamanto ibada Allah ya karba inda a ce kyawun niyya yana rikida bid'a ta koma ibada to da layyar abubur da ibni niyar Allah ya kara masa yadda da yayi kafin abu ta masallacin idi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa layyar shi tare wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari abu burda ibn niyar allah ya kara masa yadda an wayi gari ranar idi kafin a fita masallaci sai ya sammako sai ya yanka layyar shi aka gasa nama aka ci sannan aka je masallaci an je masallacin idi an gama sallah sai ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin huduba yana fada yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallar idi manzo Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace duk wanda ya yanka bayan gama sallar idi manzo Allah ya ce shine yayi layya Abu Burda Allah ya kara masa yadda ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulullahi ni ko ai tuntuni an yi an gama ya ce makwabta nake da su talakawa mabukata ya rasulallahi ina buƙatar a ce naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani ya je su samu ɗan abin da za su sa a baki kafin su je masallaci shi yasa na yi sammako na yanka amsar da manzan Allah ya bashi cayi shatuka shatu lahami dabban ka da ka yanka manzan Allah ya ce nama ne ba layya bace ya ce to ya rasulallahi ina da wani ɗan bunsuru ƙoshashe mai mai sai dai bai shekare ba ya rasulallahi ina iya yanka shi a madadinta maza Allah ya ce je kaka yanka kai amma baya halatta har zuwa kiyama wani ya yanka dan akuya ko akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya to inda a ce kyawun niyya yana rikida bid'a ta zamanto ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce masa layyar ka tayi kaga yadda yake da kyakkyawar niyya da kwaɗai aiki na alkhairi makwabtansa ne fa talakawa mabukata yake bukatar cewa su samu abin da za su sa baki kafin su fita masallacin idi shine abin da ya kai shi ya samu koyon kalayya amma tare da haka manzo Allah ya ce layyarka da kai bid'a wannan dabbaka da kayanka manzo Allah ya ce nama me yasa saboda ita layya ibada ce kuma Allah ya kayyade mana lokacin yankanta akan harshen manzansa shine bayan gama sallar idi kaga da ya yanka kafin a je idi wannan bid'a ce kyakkyawar niyyar shi bata mai da wannan bid'a ta zamanto ibada dan haka dai dukkan bid'a bata ce a musulunci ba maganar wata bid'a mai kyau duk wanda ya ce akwai wata bid'a mai kyau to wannan cin gyara ne yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzan Allah ce wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce kuma manzan Allah bai ware ba kuma kullu siga ce daga cikin siyagul umur la siyama ga ya an yi ibafan nakira ce zuwa nakira wanda malaman balaga suka ce wannan yana fa'idantar da gamewa to amma sai ka ji mutum yana wani kwanance-kwanance wai so yake nuna muku cewa wai a cikin musulunci akwai wata bid'a mai kyau tuntuna abdullahi dan umar ya faɗa mana hadisi ne sahihi yake cewa kullu bid'atin dalalatu wa in ra'aha nasu hasana dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyawanta koda mutane suna ganin kyawanta to dan haka malamai magabata sun himmantu akan wallafa littattafai waɗanda suke tsawatarwa game da haɗarin bidi'a an gane ko kafin haka wanda ya fara kasa bidi'a zuwa kashi biyar cewa akwai bidi'a wadda take wajiba akwai bid'a wadda take mustahabba akwai bid'a wadda take haramun akwai bid'a wadda take halak akwai bid'a wadda take makaruhiya shine al-izz ibn abdussalam yana daga cikin malamai na karni na shida lokacin da yayi wannan kasa bid'a kashi biyar malaman da suka tara zamani da shi kai tsaye suka maida masa martani akan wani wanda yana daga cikin wanda malamai suke kiran shi suke mai lakabin sultanul ulama sarkin malamai shine al-izz ibn abdussalam to dan haka shine malamai sun himmantu game da wallafa littattafai waɗanda suke tsawatarwa game da lamarin bid'a wanda na daga cikin su littafin da muka ambata ɗazu al-itisam na al-imamu shatibi wanda shine umda shine gimshiki a wannan babi akwai al-bid'u wan nahyu alaiha na ibn wabba shi ma wannan yana daga cikin magabata haka akwai al-ba'isu ala inkaril bid'i wal hawadis na abu shama da sauran littattafai sun wuce a lissafa shek nasir albani allah ya ji kansa akwai littafi na shi kamusul bida an gane ku wanda dictionary ne na bidiyoyi gaba daya kuma haka in ka dauka daga cikin malaman malikiya ibn al-hajj ya yi littafi mai suna al-madkhal al-madkhal mujalladi hudu ne shi ma ya yi bayani bayani mai tsawo mai gamsarwa akan dukkan wasu abubuwa na bidiyoyi to don haka shine a nan malam ya yi babe na musamman ya ce babe ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa bid'a ta fi tsanani minal kaba'ir game da manya-manyan laifuka wanda su ayyuka na zunubi sun kasu kashi biyu akwai saga'ir kankanan laifuka saga'ir jam'i ne na sagira in aka ce sagira karamin laifi sannan akwai kaba'ir manya-manyan laifuka wanda nassi na alkur'ani shine ya kasa laifuka kashi biyu kamar yadda can cikin suratun nisa ubangiji ta'ala yake faɗa in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manya manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su ubangiji ta'ala yace mun yi alƙawalin kankare muku miyagun ayyukan ku kenan kananan laifuka ubangiji ta'ala yace bugu da kare kuma mun yi alƙawalin shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna haka a hadisi sahihi na cikin sahihu muslim fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu lima bainahunna izajtunibatil kaba'ir manzon Allah yace waɗannan salloli lokaci biyar da sallar jumu'a zuwa jumu'a ta gaba da azumin ramadan zuwa na baki wanzan Allah ya ce masu kankare duk abin da yake tsakankaninsu ne na kankanin zunubai amma sharaɗi idan mutum ya nisanci manyan laifuka to don haka in aka ce babban laifi shine dukkan laifin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wata ukuba da za a ma mai laifin a nan duniya ko kuma cewa Allah ya yi fushi da mai aikata kaza ko kuma ubangiji ta'ala ya yi kashe da barazana akan wata azaba a nan duniya ko a makoma lahira ga duk wanda ya aikata abu kaza ko kuma la'anta ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzansa akan mai aikata abu kaza ko kuma Allah ya ce ba shi ba mai aikata kaza ko manzansa ya ce ba ni ba mai aikata kaza to wannan su ne ka'idodin da suke tabbatar da wannan aiki babban laifi ne yanzu gaba ta farko na cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta haddi akan laifin a nan duniya to wannan ya nuna babban laifi ne yanzu mazinaci mai Allah ya shar'anta in bai taba yin aure a yi masa bulala ɗari in ya taba yin aure a jijjefe shi har ya mutu farawo a yanke masa hannu wanda ya yi kazafi a yi masa bulala tamanin wanda ya sha giya shi ma ga ukubarsa na abulala shi wannan duka yana nuna cewa babban laifi ne ko wanda ya kashe mutum kisa na ganganci cewa shi ma a kashe shi wannan duka yana nuna manyan laifuka ne ko kuma cewa mai kaza Allah ya yi fushi da shi duk abin da Allah ya ce ya yi fushi da mai kaza ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi fushi da mai aikata abu kaza to wannan ya nuna cewa babban laifi ne kamar misali hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da mijinta ya nemi ya kusace ta ta ƙi ba tare da wani uzuri ba to za ta kwana ubangiji subhanahu wata'ala yana mai fushi da ita har sai ta zo ta ba shi haɗin kai ko kuma wato ya yarda ya yafe mata kaga wannan duka ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma ka shaidi da barazana akan cewa duk wanda ya yi kaza to Allah ya masa alkawali makomar shi wutar jahannama ga azaba a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna babban laifi ne ko kuma duk wanda yi kaza Allah ya la'ance shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya la'anci wato shine riba mai cin riba da sauransu haka da cin rashuwa da sauransu duk abin da aka samu la'anta ta Allah ko ta manzansa akan aikin to wannan ya nuna babban laifi ne ko kuma duk wanda yi kaza manzan Allah ya ce ba shi ba shi kamar irin hadisin da manzan Allah ya ce man gashe fa laysa minna duk wanda yayi algushi ya hada mai kyau da mara kyau ko ya koyan aibi manzan Allah ya ce ba ni ba shi to wannan duka yana nuna cewa manyan laifuka ne kenan anan kuma sai ka kiyasta duk karamin laifi wanda babu waɗannan abubuwa da aka zana laifin da Allah bai ce ba ga wata hukuma da za a ma mai shi a nan duniya ko kuma Allah bai ce ba yayi fushi da mai kaza ko ya masa kashe da barazana da wata azaba ko la'anta ko kuma bai ce ba ba shi ba mai kaza to wannan yana nuna cewa karamin laifi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lama to shine an gane ko to amma abin da yake a aqidar ahlus sunna wal jama'a shi mai aikata babban laifi in dai ba shirka bane ba to yana nan a matsayinsa na mumini amma mai rageggen imani aikata babban laifi a aƙidar ahalus sunna wal jama'a baya fitar da mutum daga cikin addini matukar bai halitta wannan ba shine in ka koma cikin littattafai na aƙida ta ahalus sunna wal jama'a ka koma nan kusa cikin muqaddima ta risala ta ibnu abi zaid yake cewa wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla lamarin ya ce ɗaya daga cikin masu fuskantar alƙiwla muminai baya kafirta a sababin aikata babban laifi an gane ko mutum baya zama kafiri a sababin aikata babban laifi ko da mutuwa ta cin masa yana aikata wannan babban laifi to matsayin mumini yake mai ragaggen imani lamarin shi sai a maida ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala yanzu misali a aqidar ahlus sunna wal jama'a ko da kofin giya mutum ya mutu a hannu to wannan ya mutu ne a matsayin shi na mumini mai ragaggen imani kuma ba ka da hujjar da za ka ce ɗan wuta ne idan ka ce ɗan wuta ne to wannan ka yi karin tsaye ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala ka kutsa cikin abin da ba ka da sani lamarin shi sai ka maida zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayin bawa ne nashi in ya so ya yi masa rangwame in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa don haka maganar cewa duk wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri wannan akida ce ta khawarji ba akidar ahlus sunna wal jama'a ba ce wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin mai laifi za a yi masa wanka yadda ake wanke kowane musulmi a yi masa likafani yadda ake ma kowane musulmi a yi masa sallah yadda ake ma kowane musulmi kuma a ɗaugawar shi jama'a ta musulmi su raka a kai makabarta ta muminai a binne kuma in an gama binnewa a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya masa rama wannan kashe kansa da ya yi bai tuɓe masa imani bai fitar da shi daga cikin musulunci ya mutu ne a matsayin mai laifi lamarin shi na ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama ya yi masa rangwame ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa amma sabani ga khawarij su sun tafi akan idan mutum ya aikata manya babban laifi to wannan ya kafirta kwata-kwata ya bar musulunci a aqida ta khawarij in karya ma kai ka bar musulunci sai dai ka sake jaddada musuluncinka in mutum ya yi sata ya kafirta duk wani babban laifi in ka aikata to ka bar musulunci su kuma almutazila suka ce duk wanda ya aikata babban laifi yana tsakanin wani matsayi guda biyu shi ba mumini ba shi ba kafiri ba suka ce amma in ya mutu dan wuta ne kuma zai dawwama a cikinta kuma haka su ma kawarji duk wanda ya mutu akan babban laifi dan wuta ne kuma zai dawwama a cikinta ba zai fita ba to amma aqidar ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya mutu akan manyan laifuka matukar bai halitta wannan ba to ba maganar dawwama a cikin wuta ko da an shigar da shi wuta ko shekara dubu nawa yayi da ceton masu ceto za a fitar da shi daga wutar a kai shi aljanna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda yake da imani daidai da nauyin kwayar komayya ba zai dawwama a wuta ba ubangiji ta'ala zai fitar da shi a kai shi aljanna da ceton masu ceto kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari to shine anan malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ubangiji ta'ala ke cewa lalle wato lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani baya gafara hada bautarsa da wani lafazin an yushraka bihi anda abin da ke bayan tafi tawilil masdar ai la yaghfiru ishrakan bihi ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba duk wanda Allah bai gafarta masa ba kuma makomar shi ita ce wuta dan haka yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar lalle lamarin duk wanda ya mutu yana shirka innahu man yushrik billahi duk wanda ke hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka ba tare da ya tuba ba faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta masa aljanna makomarsa ita ce wuta dan haka yace wa malil zalimin min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su sai yace wa yakfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala yana gafarta ma bayansa duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so gafarta ma duk wanda ya aikata wani laifi koma bayan shirka to Allah yana gafarta ma wanda ya so gafarta ma kenan dan haka wannan aya tana tabbatar duk wanda ya mutu akan wani babban laifi to wannan yana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala malam ya zo da wannan aya ba don komai ba don ya tabbatar mana cewa wato ita bid'a wani lokaci takan zamanto shirka domin asali Allah ya halicci bayansa domin su kaɗaita shi da bauta duk wanda yake bauta ma wani Allah tare da Allah to tabbas ya farar da wani abu a cikin addini abinda ba ya da asali a cikin addini saboda Allah bai taba saukar da wata hujja cewa wani ba shi ba ya cancanta a sarrafa masa ibada duk wanda ya sarrafa ibada ga wani Allah subhanahu wata'ala to wannan ya zo da wata bid'a ya farar da wani abu a cikin addini abinda baya da tushe a cikin addini ya aikata abinda Allah subhanahu wata'ala bai ba da izini game da aikatawa kuma bai yarda da shi ba wala yarda li ibadihi kufur ubangiji ta'ala bai yarda da kafirci game da bayinsa kenan shine makasudin zawwa da wannan aya kenan akwai lokacin da wata bid'ar takan zama shirka kamar yadda sarrafa ibada ga wani Allah wannan bid'a ne wanda kuma shirka ce tsantsa domin farar da wani abu ne a cikin addini wanda baya da tushe a cikin addini da haka kenan wannan aya tana nuna bid'a ta fi kowane laifi girma a gon Allah subhanahu wata'ala akwai fuskoki guda hudu da malamai suke ambatawa wanda duk wanda ya fahimce su to zai tabbatar da cewa a cikin manya-manyan laifuka bid'a ita ce shagaba wanda abu na farko bid'a farar da abu ne a cikin addini wanda Allah bai shar'anta ba wanda kuma shi dan bid'a a iya zatansa wannan abu da yake aikatawa na bid'a cewa addini ne alhali kuma ba addini bane amma sabani ga mai aikata babban laifi kamar wanda yake shan giya ko yake sata ko yake kwace ko yake zina ya tabbata wannan shan giya da yake da wannan zina da yake ya tabbata ba addini bane kuma ya tabbata saban Allah ne yake kawai illa kawai shahawa da son zuciya shine ya kai shi zuwa aikata wannan aiki amma sabani ga shi dan bid'a shi a iya zatansa wannan abu da yake aikatawa na bid'a addini ne kaga shi ko ya zo da abin da Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ba bai bari abu na biyu huska ta biyu shi dan bid'a yana ganin cewa abin da yake kai na bid'a gaskiya ne yana ganin cewa aiki ne ingantacce wanda zai samu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala don haka kalla ne ka sami dan bid'a ya tuba gabarin wannan bid'a saboda shi a iya tunaninsa kawai ibada ce kan gaskiya yake amma sabani ga shi mai aikata laifuka shi ya tabbata akan kuskure yake kuma ana masa fatan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa saboda kuskure ne yake kuma ya san kuskure ne yake amma saɓani ga wannan shi kuskure ne yake amma shi bai san ba kuskure ne shi a iya zaton shi cewa daidai ne yake abu na uku malamai suka ce shi dan bid'a ƙarya ce ya yanka ya danganta ga ubangiji subhanahu wata'ala me yasa saboda ya shar'anta abinda Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ba manzansa subhanahu wata'ala bai shar'anta ba sabani ga shi mai saban Allah ya tabbata cewa aikin da yake aikatawa haramun ne saban Allah ne amma shi wannan abin da ya zo da shi ya yanki karya ne ya danganta ga ubangiji me yasa saboda abu ne ya zo da shi a matsayin ibada abin da Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ba fuska ta hudu suka ce shi dan bid'a zaka samu jama'a suna koyi da shi game da wannan aiki nashi na bid'a suna bauta ma Allah da wannan bid'a da sunan cewa wai ibada ce lada suke nema abun Allah musamman ma in ya kasance shi wanda ya zo da wannan bid'a yana da wani kaso na ilimi a ringa ganin cewa malami ne so da yawa zaka ga ana koyi da shi ana bin shi amma sabani ga mai saban Allah shi mutane kyamar shi ma suke nesa nesa da shi suke babu wani wanda yake koyi da shi to don haka shine anan malam ya zo da wannan aya domin ya tabbatar da cewa laifin bid'a laifi ne wanda yake babba sannan kuma aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bighairi ilm ubangiji ta'ala yake cewa babu mafi zalunci sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya danganta mu Allah li yudilla an-nas bighairi ilm dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba don ya batar da mutane to babu wanda ya fi shi zalunci mutumin da zai yanki karya ya danganta ma ubangiji subhanahu wata'ala kaga wannan kasancewar wato abu ne wanda yake a bayyane danganta aiki na bid'a zuwa shari'a cewa addini ne wannan karya ce mutum ya yanka ya danganta ga ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wanda ya kirkiri wani abu ya sanya shi cikin addini abinda Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ma bayin sa ba bai ba da izinin ayi ba to wannan ƙarya ce yanka ya danganta ma Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake mafi zalunci kuma sama da shi da haka wannan aya tana nuna girman laifin wato dan bid'a wanda yankar ƙarya ka danganta ma Allah yana daga cikin laifin da Allah ya hada shi da shirka a daya a can cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشاهد يتي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون hakanan da za ku yanki wata faɗa ku danganta ma Allah abinda wato ba ku san ba cewa wa an ta kulu alallahi ma la ta'lamuna haka nan da za ku faɗa abin da ku danganta ma ubangiji abin da ba ku san da shi ba cewa ba Allah bane ya faɗa to dan haka shine anan ya zo da wannan aya babu mafi zalunci sama da mutumin da zai yanki karya ya danganta ma Allah dan ya fatar da mutane ba tare da ilimi ba to don haka bid'a ta shiga karkashin wannan aya babu wani azzalimi sama da wanda zai kirkiri wani abu da sunan addini ya danganta ma Allah cewa ibada ce in ka ce ibada ce kuma alhali ba Allah bai shar'anta to wannan ƙarya ce ka yanka ka danganta masa babu kuma azzalimi sama da wanda ya aikata haka don haka kenan wannan ku laifi ne wanda ya fi kowane laifi abun Allah subhanahu wa ta'ala sannan aya ta uku faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun nahal da ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun ubangiji ta'ala yace li yahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su dau zunuban su cikakku a ranar kiyama ba tare da an tauye komai ba wa min auzarin lazina yudilluna hum bighairi ilm kuma dan su dau zunuban waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba waɗanda suka kautar da su gabarin tafarki madaidaici sai ce ala sa'a ma yazirun ubangiji ta'ala ya ce ku saurara abinda suke ɗauka na girman zunubi ya munana abun Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin bayani akan wannan aya da abin da ya zo baya na hadisi insha Allah zai zo a darasi na gabanin zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك